ci gaba da karatunmu na littafin ainihin sullamul wusul ila ilmin usul na la'allama hafiz ibn ahmad alhakami rahimahullahu ta'ala za mu tashi baiti na hamsin da biyu karatu na hudu kenan insha Allah قال الناظم رحمه الله والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينذر وبالأيادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا malam ya ci gaba da bayani akan abin da ya shafi sifofi na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wal qawlu fi kitabihi al-mufassal bi annahu kalamuhu al-munazzal magana akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake al-mufassal wanda aka yi bayanin shi filla filla bi annahu muna cewa lallai shi wannan littafin kalamuhul munazzal maganar Allah ce subhanahu wata'ala da ya saukar da ita kina alqur'ani kalamullah ala rasulil mustafa khairil wara wanda ya saukar da wannan littafin akan manzon shi zababbe wanda shine fiyayyen halittu sallallahu alaihi wasallam alwara shine alkhalq su ne dai al'alamuna su ne ainihin wato al-makhlukun su ne albaraya Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne zaɓaɓɓen Allah da Allah ya zaɓa cikin halittu kuma shi ne mafi alheri da daraja cikin wa'innan halittun sai ya saukan mushi da littafin da ya fi kowane littafi daraja a cikin al'ummar da ta fi kowace al'umma daraja. Aka khairiya ta tattaru a cikin al'ummar da aka aiko annabin da shi da annabin da aka aiko ma al'ummar da littafin da aka saukar mawa annabin da lokacin da aka aiko annabin. Allah ya riga ya zaɓi wannan al'umma, waji tabakun wa ma ja'ala alaikun fiddini min haraj. ya zaɓi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin duk taron annabawa da manzanni ya fifita shi a kansu, kamar yadda ya zaɓi al'ummar shi ya fifita su a kan sauran al'ummu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta amuruna bil ma'arufi wa tanhauna anil munkar. Laisa bi makhluqin wala bi muftara. Alƙur'ani ba halitta bane shi kuma ba kagagge bane ba. Shi saukakke ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da wasiɗa ta mala'ika Jibrilu Alaihi salam. Yuhfazu bil qalbi wa bil lisan. Wannan littafi ana haddace shi a cikin zuciya, aga zuciya ita ke riƙewa ba ƙwaƙwalwa ba, aga cewa da ake ya haddace ƙur'ani a ka yana karatu da ka kuskure ne, ba a kai ake haddacewa ba a zuciya ne. shi yasa Allah ta'ala ya ce alahum arjulun yamshuna biha ba wannan ba Allah ta'ala yake cewa fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha cikin suratul hajj kakenan zukata da su ake hankalta da su ake fahimta da ka tukullumar ajiye bayanai a jikin dan adam ita ce zuciya ba ba ainihin kwakwalwa ba saboda haka ainihin wato sai ya ce yuhfazu bil qalbi ana haddace wannan littafin a zuci wa bil lisani yutla kuma ana karanta shi da harshe wato da alkur'anin da yake haddace a cikin kiraza da alkur'anin da ake karantawa da harshe yusma'u kama yusma'u bil adhani kamar yanda kuma ake jin shi da kunnuwa kenan da qur'anin da ake ji da kunnuwa lokacin da wani ke karantawa kadhabil absari ilaihi yunzaru hakan nan kuma da idanuwa ake ainihin wato dubi zuwa gare shi wato wanda ke cikin mushafi a rubuce da ka bude kake kallo wa bil ayadi khatuhu yusattaru kuma da hannuwa ake rubuta zanen shi ake zana rubutun shi a jikin takarda ne a jikin alluna ne a jikin menene didde shi din ne dai sai ce wa kullu zi makhluqatin haqiqa duka waɗannan wato ainihin abubuwa da ake da harshen da zaka karanta kai kai mutum da idan da zaka gani da kunnan da zaka ji da hannun da zaka rubuta alkur'anin duka halitta ne su duna kalami bari il khaliqa amma banda maganar mahaliccin halittu maganar Allah ita kanta maganar ta alkur'ani a ita ba halitta bace amma harshen da kake karantawa da shi da kirzuciyarka da ka haddace a ciki da idanka da kake kallo ka karanta da kunnanka da kake saurare da hannunka da kake rubutawa su din halitta ne amma shi alƙur'anin ba halitta ba ne kuma da shi ƙur'anin da aka karanta da wanda aka gani aka karanta da wanda aka saurara wani na karantawa da wanda aka rubuta da wanda aka haddace duka dai shi wannan maganar Allah ne azza wa jalla amma shi mai karatun da a'adha din shi da ayyukan da yayi rubutun da ayyuk abubuwan da yayi rubutun da su kamar tawada da alƙalami da takadda wannan su da halitta ne amma abu al-makhdu wato al-makhdudu din shi al-masdur abinda aka rubuta din wal matlu abinda aka karanta wal masmu' abinda aka ji wal mar'a abinda aka gani a rubuce shi wannan ba halitta ba shi wannan maganar Allah ne an fahimta ko amma su alat din da suka yi da suka yi aikin wato printer da ta yi tafin ta ka fito da mushafi na alqur'ani ita halitta ce alƙalami da aka yi rubutu da allon da aka rubuta su halitta ne amma abin da aka rubuta ɗin fa shi ba halitta ba ne harshen da kai karatu da shi halitta ne amma abin da aka karanta ɗin fa shi maganar Allah ne an fahimci wannan ai shi ne abin da yake so ya ainihin tabbatar mana a nan gurin jallat sifatu rabbi rabbina rahmani an wasfiha bil khalqi wal hidthani sifofin Ubangijinmu mai rahma sun ɗaukaka daga asuffanta su da halitta da kuma sabuntuwa. Duka sifofin Ubangiji ba halitta ba ne kuma ba su da hidisan, hidisan shi ne faruwa, wato ba su da sanda aka fara yinsu. Inda abin da yake da farko ba ya ce komi ya yi farko zai yi ƙarshe. To sifofin Allah kamar yadda zatin Allah yake ba shi da farko ba shi da ƙarshe hakan nan sifofin Allah. sabanin bayi da ke su halitta ne an san san da aka yi su dan akwai san da su kare an gane wannan ai to saboda haka sifofin Allah sun girmama sun fi karfin sun daukaka a siffanta su da halitta a siffanta su da sabuntuwa fasautu wal alhanu sautul qari sautin karatun qur'ani da lahani lugha da yanayin rera karatun shine lahan yanayin reraya karatun da ake na qira'ar alqur'ani sautin mai karatun ne lakin na malmatuluwu kaulul bari sai dai abin da ake karantawa ɗin shi maganar Allah ne kako ita ba halitta ba ce amma kai sautinka da kake karatun halitta ne tun da kai halitta ne domin Allah ta'ala ya halicce mu da ayyukanmu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun daga shi ko maganar Allah da ke shi ba halitta ba ne maganar shi ba za ta zamanto halitta ba daga abin da aka karanta shine kalamullah amma kai sautinka halitta ne muryarka ƙira'arka halitta ce shi yasa ai a sautin naka sai ga an samu kuskure kuskuren ba cikin matuluwu yake bane cikin tilawarka yake to shine sai ya ce lakinnamal matuluwu qaulul bari ma qalahu la yaqbalu tabdila duk abinda Allah ya faɗa baya karɓar canji kai ko kana iya samun kuskure ka karanta wani guri bisa kuskure ko ka tsallake ko wani abu makamancin haka shi ko maganar Allah babu tabdili babu canji a cikinta kalla wala asdaqu minhu qila kai ba ma haka ba babu wanda ya kai shi iya gaskiyar zance ba wanda zancen shi ya kai na Allah zama gaskiya wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه نعم مالن يتي وقد روى الثقات حقيقة أمن تتم لم يسرويت عن خير الملا دقا ما في الخير واتو جماعة الملأ جماعة من الناس كو to da haka mafi alkhairun mutane an ruwaito daga gare shi sallallahu alaihi wasallam bi annahu azza wa jalla wa ala cewa lalle Allah mabuwayi mai girma da ɗaukaka fi sulusin lailil akhiri yanzilu yana sakkowa a sulusun dare na ƙarshe a kowane dare ya kulu yana cewa halmin ta'ibin fa yuqbalu shin akwai mai tuba ya zo a karɓe shi Allah yakan sako a kowane ƙarshen dare ina cewa inda wanda ya zunubi ya tuba a karɓi tuba shi hal min musi'in talibin lil maghfira shin akwai wanda ya munanta aiki da ke neman gafara yajid kariman qabilan lil ma'zira zai tarar da mai kyauta mai karamci da ke karban uzuri in ka kawo hanzari sai Allah ya karba hanzari a duniya an ka kai Allah yana karba a lahira ne wala yu'zanu lahum fayatazirun amma anan duniya in ka koma zuwa gare shi shi ma yake gayyatar ka wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila allahi taubatan nasuha ka kawo uzuri shi Allah zai karbi ma'azira zai karbi uzurinka musamman a wannan lokacin yamunnu bil khairati wal fada'ili Allah yana yin kyauta da alkhairai da falalolin shi falala ta Allah kyautar Allah rangwame da rahma da arzikin Allah da basu da adadi kana ta maganar damuwa ta ma yawa tashi wannan lokacin kai ma Allah kukanka shine mai jin kukan masu kuka shine mai amsa kira wanda ya shiga cikin kunci to cikin anfasul awqat lokuta mafiya tsada mafiya daraja babu irin wannan lokacin surutun dare na ƙarshe ka miƙe ka ɗaga hannu ka kankantar da kai ga Allah ka nuna naci da ka nuna ainihin wato bukata da khudu'i da tadarru'i ga ubangiji subhanahu wata'ala da gaske Allah zai biya ma bukatarka wa yasturu al'aiba Allah yakan rufa asirin bayi wa yu'ti sa'il kuma yana ba ma mai roko wanda yake da bukata a gare shi wa annahu yaji'u yawmal fasil yani min jumlati ma na'taqid Allah ta'ala yana zuwa ranar raba gaddama fama yasha'u lil qada'il 'adil kama yasha'u zai zo ranar alkiyama kamar yanda ya ga dama lil qada'il 'adli domin yin hukunci na adalci kaga tabbatar da aqida ta ahlus sunna ta imraru sifati ala ma hiya alaiha haqiqatan a tabbatar da sifofin Allah a zartar da su akan yanda suke tunda Allah ya bayyana cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr kaga Allah zai zo yace ko akwai itiyan akwai maji waja'a rabbuka illa an ya'tiyahu kaga kenan zai zo ranar alkiyama to zuwan yaya zai zo shine ba mu sani ba shi yasa sai ya ce kama ya sha'u kamar yanda ya ga dama domin ita kaifiya majhuliya ce a haƙin mu kama ya sha'u lil qada'il adli dan yayi hukunci wanda yake na adalci daga raddi ne ga asha'ira da suka ce wato ainihin waja'a rabbuka ma'anar shi waja'a amru rabbika ai umarnin ubangijinka ne zai zo shi ko a Qur'ani duka biyu an bayyana an bayyana zai zo ban bayyana umarnin shi zai zo la an ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbika kenan tunda an raba biyu kenan daban-daban ne ko waja'a an ata amrullahi fala tasta'jilu kenan amru daban Allahu daban ayatu daban mala'ikatu daban bayan da za ka yi damjin su guri guda ka ce kana neman zaman lafiya domin ka san dai Allah daban kuma halittun shi daban shi daban mala'ikun shi daban zatin shi daban aikin shi daban al'amarin shi tabbas zai zo kuma shi ma din zai zo amma yaya zai zo ba abautar da mu da sanin haka ba kama ya sha'u lil qada'il adli wa annahu yara yura bila inkari kuma lalle mun yi imanin cewa ana ganin Allah ranar alkiyama ba tare da inkari ba ba ma gaddama ba ma musu akan haka ba ma jayayya a nan duniya dai ba wanda ya isa ya ga Allah ya ce ma annabi Musa lan tarani ko za su an tambaye shi kaga ubangiji da kai mi'raji ya ce nurun anna yura Allah ya ce la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar a wannan a duniya kenan fi jannatil firdausi bil abusari ana ganin shi cikin aljannatul firdausi da idanuwa ya ce abusar domin ƙara tabbatar da haƙiƙanin ru'uya ɗin ru'uya ce bil abusar ba ru'uya ce ta kalbi ba da kamar yadda mu'tazila suke cewa wai ganin zuciya ne kaga wannan ya saba ma zahirin qur'ani yace wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nazira kaga sai da ya fara ambatan fuska sannan sai ya ambaci annazaru wanda babu raba ɗaya biyu cewa ganin ido ake nufi to za a ga Allah cikin aljanna ko in ce za mu ga Allah cikin aljanna tafa'ulan insha Allah kullun yarahu ru'yatal iyan yani kullun min ahli aljanna laysa alkull huna bi ma'na almakhluqati kulliha innama huwa alkull min ahli aljanna li anna almaqam yaqtadi dhalika yaqtadi dhalik tunda yayi ambatan firdausi a baya ko za a gan shi cikin aljannatul firdausi sai ya ce kullun yarahu ya'ani kullun min ahlil jannati yarahu ru'yatal iyan zai ga Allah ta'ala gani na idanuwa kama ata fi muhkamil qur'ani kamar yanda yazo cikin hukunci qarara cikin alqur'ani aya da take muhkama wadda ba mutashabiha ba ba shadda ba ba wadda take hukuncin ta ba a fili ba nassi ne sarihi qat'i wanda yake dole kowa ya imani da shi cewa za a ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin gidan aljanna wanda yake ganin ba za a ga Allah ba to ko yana ƙila yi makan shi mummunan zato shi ya zama kafiri domin kafirai ne Allah ta'ala ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lama hajubuna su za a kange su a sha makance su daga ganin ubangijin su ranar alkiyama amma mumini mutumin kirki dan aljanna zai ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato bayyana ɗin, kama a ta fi muhkamil Qur'ani, wa fi hadithi sayyidil anami min ghairi ma shakkin wala ibhami. Iham? Tuna ya kawo ibham, ma ibham zai fi. Wa fi hadithi sayyidil anam, sannan zancen ganin Allah ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shugaban halittu min gairi ma shakkin ba tare da wani shakka ba hadisi ne tabbatacce sahihi sarihi salimi cewa za a ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wata shakka ba wala ibhami kuma babu wani duhu cikin al'amarin abin a fili yake ko wala ihami ba wahami ba ne ba kuskure maruwaita suka yi ba tabbas ya tabbata za a ga Allah tabaraka wa ta'ala innakum satarawna rabbakum yawmal qiyama kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi aw wata riwaya kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi wata rana ne ana zaune kawai cikin hasken farin wata sai annabi sallama yace lalle za ku ga ubangijin ku ranar alkiyama kamar yadda kuke ganin wata daren sha hudu babu wani turmutsutsu babu turereniya ba za ka ce kai da Allah ka kare mun ba to haka za ku ga Allah ba an siffanta wata da Allah ba ne idanuwan ne aka siffanta yanda a nan mu mutane muke ganin wata a daren sha hudu haka ‘yan aljanna za mu ga insha Allah za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da bukatar wani ka kare mun a a sai na haska a a kaza ba abin a fili yake sai annabi ya ce idan kuna so wato ainihin a taimaka muku ku kai wannan matsayin to ku nemi taimakon Allah da yawan yin salloli guda biyu sallar azhar asuba da sallar la'asar ku kiyaye su a jami'i wanda yake so ya ga fuskar Allah subhanahu wata'ala kenan da haka wannan kaga aya ta sarraha hadisi ya sarraha fama da ba'da al-haqqi illa ad-dalala ko ga aya ga hadisi kuma me ya rage shikenan wancan ya ce ru'yatul aini ru'yatul qalbi wannan ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira ba gani ake nufi ba jira ake nufi can yaje ta jira mu dai insha Allah zamu ga Allah kuma annabi ya ce shine mafi mafi girman ni'ima a cikin aljanna in aljanna suka ga fuskar ubangiji sai su manta da duk wata ni'ima da suke ciki a aljanna shi yasa da ya yi alƙawarin aljanna kuma sai ya ce wa ziyada lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada wanda suka yi kyakkyawa za a ba su mafi kyawu ita ce aljanna kuma za a ƙara musu lada da armashi da ainihin garaɓasa wadda shine ganin Allah subhanahu wataala ru'yata haqqin laysa yamtarunaha gani ne na gaskiya wanda ba za su yi shakku da kokonto a cikinta ba ka shamsi sahwan la sahabadunaha kamar rana da take tartar wadda babu wani girgije da ya tare ta wa khussa bir ru'yati awliya'uhu an kebance waliyan Allah da wannan ganin su ne za su ga Allah athbataha fi muhkamil ayati Allah ta'ala ya tabbatar da wannan gani eh fadilatan ko wadda falala ce ga ainihin su mumine din za su ga Allah aljanna wa hujibu a'da'uhu ala lughati akalunil baraghif yani wa hujiba a'da'uhu kuma za a kange makiya Allah kafire kenan kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubuna sune bara su ga Allah bara na gobe alkiyama wa kullu ma lahu min as-sifati athbataha fi muhkamil ayati aw sahha fi ma qalahu ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu نمرها صريحة كما أتت مع, مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعضيل وغير تكييف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد قد, أس قد أفسح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه نعم yake cewa wa kullu ma lahu min as-sifati duk abinda Allah yake da shi na sifofi athbataha fi muhkamid al-ayati wanda ya tabbatar da su a cikin ayoyin shi da suke a fili aw sahha fi ma qalahu ar-rasul ko kuma wannan sifofin suka inganta cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa haqquhu taslimu wal qabul to haƙƙin su shine a sallama a miƙa wuya kar ka tsaya wani jayayya wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri Allah ya ce ai ko bai dace da mumini namiji ko mumina mace ba ba girman su bane a ce Allah ya hukunci ko annabi ya yi hukunci sallallahu alaihi wasallam mutum ya ga kamar yana da wani shawara a kai ko yana ganin yana da wani ra'ayi a kai ce wannan ba aikin mumini ba shi mumini kawai a ce Allah ya ce a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ya tabbata ya ce din to shikenan alal ra'si wal jild fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima to kaga yanzu in ban daba tabbasira ta ya za a yi mutum sai ya ce ai wannan kan ahkam ne ya za a ce ka miƙa wuya kan hukuncin alwala da tsarki amma ba za ka miƙa wuya kan abin da ya shafi sifar Allah ba nan kan abin da ya shafi alwala da tsarki abu ne da kake gani an ce maka ga yanda za ka yi ka yadda dole ne eh to amma min babi aula ai ka yadda da abin da baka san da shi ba baka gane shi Allah ya baka labarin ga yanda yake me naka na shishigi kuma ai karka riga malam masallaci ba za a aqida babu ra'ayi a ciki aqida babu babu ijtihadi a ciki kawai abin da ya tabbata daga asulain guda biyun nan alqur'ani was sunna kadai sune masdari masadir da ake kafa hujja kan aqida da su to saboda haka duk abin da ya tabbata daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam akan sifofin Allah haƙƙin su shine at-taslim wal qabul at-taslim wato miƙa wuya ka yadda wal qabul ka karba ma'ana kai aiki da abu ka tabbatar ka karantar da shi ka faɗa a matsayin aqidarka numirruha sarihatan kama atat zamu zartar da wa'innan sifofin a fili kamar yanda suka zo yana da hannu e yana da hannu ya daidaita sama al'arshi e ya daidaita sama al'arshi yana ji e yana ji yana gani e yana gani yaya yake gani to nan ne fa ba hurumin mu ba yaya ya daidaita ba hurumin mu ba yaya hannun shi yake ba hurumin mu ba amma yana da hannu e hannu ne e hannu ne irin nawa ba mu gan shi ba balle mu karar kuma bai gaya mana ga yanda yake ba amma dai yana da hannu sai dai mun yi imani hannun shi ba irin na halittu ba mun yi imani ganin shi ba irin na halittu ba mun yi imani istiwa'in shi ba irin na halittu ba wa mun laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ma'atiqadina lima lahu iqtadat tare da ƙudurinmu da abinda wa'annan sifofin suka hukunta kaga sabanin aqida ta mufawwida wanda suke cewa sun tabbatar da sifofin Allah amma sun fawwala ma'anarsu zuwa ga Allah salaf ba haka suke yi ba kaifiya suke tafwidi ba ma'ana ba shi yasa aka samu sun fassara istiwa'i kaga da ba a san shi ba ba za a fassara shi ba ko sun fassara al-kursi sun fassara kaza amma ba su kayyafa shi ba ba su suranta shi ba su shabbaha shi ba ba su matsala shi ba duka Allah ya girmama daga wa'annan amma sifofin shi sanannu ne ga bayi kamar yadda al-Imam Malik ya faɗa akan istiwa'i ko al-istiwa'u ma'lum kaifu ne sai ya ce majhul limanu bihi wajib to haka dukkan sifofin Allah azza wa jalla min ghairi tahrifin ba tare da karkatarwa ba ai mun sha cewa tawili da suke cewa badda sawun ba tawili bane tahrifi ne domin shi ta'wil fassara ne wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah nabi ma ibnu abbas addu'a allahumma faqihu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil wa at-ta'wil ma'ana at-tafsir daka ba ta'wili suke yi ba a sha'ira maturidiyya karramiyya kullabiyya la tahrifi suke wanda al-imam ibn uthaymeen yayi bayani haqiqatu ta'wilil mubtadi'ati tahrif karkatar da ainihin wato ma'anan ne Allah kuma ya hana yace wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'maluna to babu karkatar da ma'ana kamar sifar istiwa su maida ta al-istila kamar sifata al-ghadab su maida ta al-azab kamar sifa ta alfarah su maida ta arrahma kaga karkatar da sifofin Allah ne daga hakikanin abin da ake nufi da su wanda kuma sunnar yahudawa ne su ne Allah subhanahu wataala yake cewa yuharrifuna al-kalima amma wadi'i wala ta'tili kuma ba tare da korewa ba wannan su kuma mu'attila su ne jahmiya su ne ashharu firaqi ta'til alladhina qalu bit ta'til ashharuhum wa akhbathuhum huwal jahmiya mabiya jaham ibn safwa su suke kore suka ce sifofin ga sunan jamadatu ne la ma'ana tahtaha ba su da wata ma'ana kawai shine ai yace sami'un bila sam'in basirun bila basar alimun bila ilmin wafiyun bila wafa shine ai balaraban kawai yace ka haukace yace laqad junna jahmun idh yusammi ilahahu sami'an bila sam'in basiran bila basar yace kai yanzu da za a zo a ce babanka mai kuɗi ne talaka malami ne kuma jahili mai ji ne kuma kurma mai gani ne kuma makaho kana ganin yaban ubanka ake amma da hanturahu am hija'an wa subbatan wa huz'an kafaka Allah ya ahmaq albashar yace fa innaka shaytanun bu'ithta li ummatin tusayyiruha amma qalilin ila saqa saboda haka su mu'attila kenan jahmiyawa da wasu waɗanda suka biyo bayan su to babu ta'atili dangane da sifofin Allah wa ghairi takyifin kuma ba tare da wato ƙaiƙaita a ce ƙaƙa ko ƙaƙantawa ba ƙaƙa ya daidaita ƙaƙa hannun shi yake yaya yake kaza shi ba a Allah tambaya da kaifa abin da ya so ya sanar da kai yana sanar da kai abin da ka ji bai sanar da kai ba to wato ba a buƙatar ka san shi ne kawai to da ka sai ka kyale amma iya abin da aka sanar da kai sai ka tsaya kad ahsana manintaha ila ma sami'a wa ghairi takyifin wala tamthili kuma ba tare da musulta musalta abinda Allah ta'ala ya bada labari din da na wani ba karkace ya daidaita kan al'arshi kamar yanda wani ya daidaita akan kujerar shi ai akwai istiwa'i na mutum ko litastawu ala zuhuriha thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi wastawata ala aljudi jirgin ruwan annabi adam amma annabi nuh alayhi salam fa idha stawaita anta wa man ma'aka ala alfulki daidaituwar su annabi Nuhu da amma ba daidai suke da sun mustawa alal arshi ba domin su ɗin daban shi ɗin daban rabbun wa abdun kaifa yashtabihani an fahimta ko bal qawluna qawlu a'immatil huda tubal liman yahtadi liman ya bihadihim qad ihtada kawai mu abinda muke faɗa shine abinda jagororin shari'a suka ambata jagororin shari'a ibtida'an minas sahabati thumma tabi'una thumma tabi'in thumma tabi'ina lahum bi ihsan sahabban annabi sallama da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa alqurunul mufaddal almashhud lahum bil khairiyya da annabi yace sune khairun nasi yanda suka faɗa kan sifofin Allah shine zamu faɗa ai an tambayi annabi kan wato ainihin firkan najiya ya ce su ne ma kana alaihi alyawma ana wa sahabi abinda nike kai da ni da sahabbai na ai Imam Malik ya ce malam yakun fi dhalika zamani dinan falam yakun falan yakun fi hadha zamani dinan au kama qala rahimahullah abinda bai zama addini lokacin sahabbai ba a yanzu ba zai zama addini babu wani alkhairi face yana cikin bin su ba wani sharri face cikin saba musu الخير كله في اتباع السنة والشر كله في المحدثات البدائع an ce Imam Malik yana yawaita maimaita baitin nan kamar yanda dan fodiyo ya kawo cikin Ihya'u as-Sunna wa Ikhmadul Bid'ah Tuba liman bihadihim qad ihtada madalla da wanda ya shiri ya bi shiriyar wa'annan bayan Allah Tuba ya tabbata hadisi sunan wani ice ne a aljanna haka kenan zaka iya cewa aljanna ta tabbata da wanda aka ce an bashi ice a aljanna ai ba yana wuta za a dinga sun komai yana ci ba ko aljannar ake nufi an bashi Allah ka datar da mu wa sammi dhan naw'i min at-tauhidi tauhida ithbatin bila tardidi wannan nau'i na tauhidi ka kira shi da tauhidun ithbat yana nufin tauhidu ithbati asma'illahi wa sifati tauhidin tabbatar da sunayen Allah da sifofin shi don wasu sun kore wasu sun karkatar wasu sun kamanta wasu sun kayyafa amma su sunna sai suka ce za mu faɗa yadda Allah ya faɗa da manzansa za mu tabbatar da ma'anarsu a bisa lugal arabiya domin da lugal arabiya aka saukar da su sannan ba za mu ainihin karkatar da ma'anarsu ba ba za mu kore su ba kuma za mu tsarkake su daga tashbihi ba za mu kamanta su da na mutane ba ko na wasu halittu da qad afsaha al-wahyu al-mubin an wannan nau'i na tauhidi wahayi bayyananne ya furta shi karara shi al-ifsah ya fade shi a fili faltamisil huda al-munira minhu daka ka nemi shiriya mai haske mai haskakawa minhu daga cikin wahayi da wahayi ake fahimtar gaskiya da wahayi ake wa'azi qul inna ma a'idhukum bil wahyi da wahayi ba da kwatance kwatance da kama kama ba nassi kawai qala Allah qala rasuluhu ala fahmi sahabati wat tabi'in wa fahmi salafi as-salihin ad-din ko al-ilm qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit laysa bitamwihi ko akwai a cikin nuniya ya kawo hum ulul irfan Allah ta'ala ya samu dace to zamu bashi sai mu tashi la tattabi' aqwala kulli maridi ghawin mudillin mariqin mu'anidi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم